بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a daren 28 ga watan rabiul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda daidai da biyu ga watan 12 shekara ta 2021 wannan kuma in Allah da shi ne zai mana kaset na 448 daidai cikin jeren giyan karatuka da ake gabatarwa ga 'yan uwa a wannan makaranta ta mai albarka cikin littafi na imam muslim ibn hajjaj rahimahullah ta'ala ana jin mu a taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam da amfanuwa da su duniya da kiyama kuma ana jima ne da sauraronmu daga nan cibiyar mata darul hadithin salafiya wadda ke namba 4 madarkaci road gaskale out zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina don cimma manufofin da awarsa da yake da fatan allah da nufi allah ya taimake mu muna cikin babul amri bi salati fi waqtiha وما ذا يفعل الانسان اذا اخر الامام ko wato babin da yake kon tattauna mana bayanai game da umarni da shari'a to da shi na in lokacin sallah yayi da zarai ayi sallah din in case aka samu liman imam gwamna ko shugaban kasa ya jinkirta sallah to ya za a yi mun karanta bayanai dalla dalla game da wannan matsala din mun gama karanta hadisan babin kaf muna kanta fa'idoji ne daga cikin littafin al-baharul muhitus sajaj wanda malam yake karanto mana mun kwana ne akan fa'ida ta biyar ajiya inda malam yace anna fihi alaman min alamin nubuwa a cikin wannan hadisi don makaranta akwai wani abu da ke nuna wato alama na tabbacin annabta ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fajiya muna karatun ne sai muka dauko ta mas'ala wato wadda ake ahlus sunna suke tafiya akai da bambanci da wasu mu'tazilawa wajen taqririn nubuwa shin menene ake iya tabbatar da annabtan annabi ya nuna mana gaskiyar wannan annabi gaskiya ne mutazilawa suka ce kawai ana iya tabbatar da annabta annabi ne ta wace hanya ta hanyar mu'jiza kawai mu'jiza kuma shine wani abu da mutum zai da shi sabanin al'ada suka ce nan ne hanya kawai saboda haka sai suka kore abu guda biyu suka ce ba su da wani karama ta wani wali ba kuma ba su da wani abu mai suna sihiri ba saboda ai da karama da sihiri suna da kamanceceniya da akwai sabawa al'ada ina fatan fahimta to ahlus sunna wal jama'a suka ce a'a karama ɗaya ce daga cikin hanyoyin tabbatar da annabta amma ba ita ce ma akawa ba dalailun nubuwa suna da yawa wasu abubuwa da ke nuna gaskiyar annabi annabi ne ba wai karama ce kawai ba akwai alamomi da yawa da suke tabbatarwa kamar gaskiyar annabi ɗin da cin nasara da Allah ke ba annabawa da tabbatuwa da dai sauran abubuwa aje muka kawo muku cewa ga misalai nan da yawa lokacin da sai na abubakar siddiq ya musulunta ba wata karama ya gani ya musulunta ba ya amfani da ne a alamun nubuwa wa dala'iluha abubuwa da suke nuna gaskiya ya riga ya san an muhammad dama tun asali mutum ne bai taɓa mutane ƙarya ballanta na Allah maɗaukacin sarki ƙarya ina fatan fahimta nana khadija ta gane annabi ne ta ansa sawa ta hanya ba ta hanyar mu'jiza ba saboda halin ta sani ta ce kalla la yukhzika Allahu abadan wannan dalilan ta ganta musulunta sannan sauran sahabbai duka ba wanda za a ce wai saboda wata mu'jiza ce kadai ta sa ya musulunta a wasu dalilai ne masu ƙarfi suke na gaskiyar banzan Allah ɗin wanda aka ke sa sai mutanen su musulunta hatta hirakalon muka kwana a kartu kan shi da ya tashi ƙoƙarin gano yaya wannan annabin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne bai tambayi mu'ujiza ba duk da ya san a littafinsu na attarar injila annabi musa zo da mu'ujiza sauran annaba sun zo mu'ujiza amma ya tambayi su dalilai wanda muka karanta a jiya wanda su suka yi lili ɗin shiwa gane cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ina fatan fahimta don haka mutane su kula da wannan abuwa nace muku sa malamai in sun tashi wajen takaririn nubuwa ba mu galiban sun fi magabata rubuta dalailin nubuwa za ga malamai sun rubuta dalailin nubuwa da nubuwa cikin ashifa shama'i za ga ana kawo wa'annan dalilai na annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'an fahimta ya ishe mu gaskiyar annabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yau shekara 1000 da na 400 da yan kai da rasuwarsa amma ba a samu an iya kare tashi a cikin abu ɗaya da zo da shi ba ina fatan fahimta in ma wani zai kare ta sai dai mene girman kai kawai sai sa ya karya amma dai ba wai an samu na abu ba wani abu da manzan Allah zo da shi tun daga lokacin har yau ya zama za a ce ya zama fake ko kuma ya zama irrelevant ba wannan abin hasali abin da ya zo da shi shi ne kaɗai gaskiya shi ne kaɗai maslaha ga al'umma da duniya kafinta ina fatan fahimta kuma hayyau mutane suna tumbul-tumbul ne a cikin ilimin manzan Allah sallallahu sai dai a ce an gano yau ai abin da annabi ya zo shi gaskiya ne an gano kaza ko da da an yi inkari sai bincike ne za mu zo tabbatar da wannan abin gaskiya ne su annabi Muhammad sallallahu gaskiya ne kuma Allah sa kun fanci abin da ke na hara a nan wajen kada aqidar mu'tazilawa ta shige ku a zai ai hasarin abin zuwa ga mu'jiza kaga saboda da yawa ba san aqida ahlus sunna ba Dr. Ahmad Gumi yana da wani aqida ta i'tizali din da ya zo cikin sotul arafi wajen tafsirin sa a wajen sai ya kokarin mene ya kore sihiri tunda Allah ba labarin sihiri da sahara a cikin sotul araf da ya zo bayanin sihirinsu sai da ya kokarin ya kore sihiri saboda ya tafiya ne akan wannan minwali na mu'tazilawa saboda ya tabbatar da waccar aqida ta mene abin da yake gudu ya fada kan shi sihiri dai Allah ne ya tabbatar akwai shi annabi ya tabbatar akai sannan kuma ƙaryata sihiri ƙaryata duk kusan duniya ne wannan abu ne sananne a duniya ana rabe suna sihiri in Allah ga dama ya cutar mu bai ga dama kuma ba zai cutar ba ina fata mun fahimci wannan abin Allah ya samu dace to annan ma ne yace fa'ida ta biyar ne yace fi anna fi alaman min alamin nubuwa haythu akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima sayakunu ba'dahu min tahawul al-umara an tariq al-haq ta yadda manzon Allah ba labarin cewa sarakuna za su canza daga hanyar gaskiya bi haythu innam la yubanu bi ta'khir salati ta yadda ma zai zama su damu da jinkirta sallah ba allati hiya min azami arkanid din wadda sallah ita ce mafi girma cikin rukunin addini ko kuma tana ga ci mafi girma cikin rukunin addini fa kaife ma duna hamin ta gairu sunan to idan har sun iya jinkirta sallah to ya kake gani abinda ba su kai ta wajen sunna sunnoni wa hidatul bid'a da kikiro bidoyi wa hadha min mu'jizati wanda ga cin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zamu kace ba an kore sunan mu'jiza bane amma an kari ne akan maganarsa sai ya ce haithu waqa tabaqan lima akhbara bi sai da ya tabbata keke da keke zuwa ga abin da annabi ya faɗa qala allah ta'ala dama allah madaukakin sarki ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi muhammad baya magana a bisa san ransa duk abin da kaji ya faɗa wahayi ne aka yi masa an fahimci wani abin ko to malin ce fa'ida ta shida ihtimamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ashabi alladhina ta'akharuna ba'dahu ba da cikakkiyar kulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sabansa waɗanda za su tsawarai bayan sa wai tawalla alaihi man yughayyiru al-umura a samu waɗanda su cancanza al'amura sun zama su ne shugabanni akan waɗannan sabai ɗin fa'ar shadahum ila kaifiyati ma'ayashatihim sai manzo Allah shi da waɗannan sabai da shi tsaurai ta yi yaya za su yi mu'amala da waɗannan wanda su kawo canji cikin addini wa hasahum ala adamin khuruji alaihim kuma ya kwadaitar da sahabban nan nasa cewa kada su fito na fito domin shugabanni din wa amarhum bil ihsani ma'ahum idza ahsanu ya umarci cewa su kyautata idan waɗannan shugabanni sun kyautata wajtinabihim idza asau sun nisanci abin da suka munana in shugabannin ba su daidai ba su kauce daga rashin daidai din su idan sun yi daidai sai su amara masu baya akan abin da suke daidai din wannan shine shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'an fanci abin ya ce su yiwa shugaban ne bai amma bai ce kuma su bai da komai aka kawo su bi ba idan shugabannin suka zo da abin da yake mai khalifin shar ko kuma ya saba to ba za su masu biya akan wannan abun ba sai su nisanci wannan abubuwa din kuma akan haka yau zamu zo mu ji dukan hasabaya suka tafi haka suka tafi ina fatan fahimta malai ce na bakwai annal alima yanbaghi lahu an yabda bil mas'ala min ghairi an yus'ala ya dace da malami ya fara jeho mas'ala kafin a tambaye shi ita idan kada naso fi hajatin ilaiha idan mutane suna da bukata wannan mas'ala din kawai kai ne sai ka fahimci a gari kaza ana bukata ko dalibai na suna bukata kaza ko ya ne to babu laifi mutum ya mene ya je mu bayani akan matsala ba sai wani ya tambaya ba kun fahimci abun ko shine kana ganin akwai wani challenge da ke fuskantar ɗalibanka ko al'ummaka ko mene to ba jira za ka sai abin ba allah saka mana albayin da alkhairi ya raga cin abin da ya ringa mana a nan najeriya a nan makarantar mu ta darul hadis salafiya kun ga shi sa allah taimake mu a cikin makarantar mu ta darul hadis salafiya allah ya tsare muka ce da tsarewa allah madaukakin sarki sannan da juhudi shekul albani ƙoƙarin da ya dage a kai shi ne ba a samu ɗan boko haram ko ɗaya makarantar mu ba ko ɗaya ba a samu ɗan boko haram ba ka duba kuma da usade ke cincirin a wajen karatun mala albani amma ba a samu ɗan boko haram ko ɗaya a ciki ba amma duk makarantun suna nan da kaduna da kano bauchi ina ne duk wanda suke ganin albani ya cika tsanani da kaza kaza duk an ji ɗebo da yawa daga cikinsu sun je shiga boko haram abin da ya samu da shi ya gama na ya ce yana hango abin ne wani lokacin ba mu sani ba sai ya tunkar abin ya je gama ya kirshi ban ma sani ba sanda ya sa mana lacca akan demokaradiyya madani ya sa lacca kan bo sai mana wani style na abin nan da baka ma san sanda aka zare maka hukunci aka seta ka akan hanya ba da haka ta zo mu kan ya zo a waye da fes ina fatan fahimta duk inda wata mas'ala za ta danno idan har Allah haskaka mashi to zai mazidar akan wannan matsala din ya wayar da kai ya wa'azi ya kaza ya kaza haka ya kamata malamai su kasance suna kiwon hankalin mutanensu ya zama idan su abu da suna suna kallon me ke gudanuwa ba kawai za ka zama da kai da ahalarinka da ishamanka kawai da ɗaki bane kana ta karanta a'a dole ka buɗe kunne ka buɗe ka me yake faruwa me ka ho me za ka tinka ne me za ka wanke za ka yi bayani a kai ina fatan fahimta to kaga aikin malinta gaskiya babban aiki ne tsakanin da Allah dole zama idan ka abu dole ka zama waye kana buɗaɗa karatu kana bincike ka ji BBC ka karanta jarida kaga ta yana aka bullo muku ta yana kuma saboda Allah ce wala yazalu liqatilunakum su dai kafare ba su dina ba haka Allah ya ce mana wadu law takfuruna kama kafar ina fatan fahimta in bid'a suna nan fasikai suna nan kowa suna nan to mun malamai suka zauna suka shiru to sai abin ya zace su ma gaba daya don haka yana da kyau malami idan ga akwai matsala sai ce ku tare zan muku lacca kan kaza ina fatan fahimta ta lacca ce in littafi ne sai sa littafi musamman saboda ya maganin wata matsala shi wannan littafi din yana fatan fahimta wani abu Allah ya mu dace to wannan shine abin da malai ce matsala ta bakwai shine yadda manzon Allah ya ga cewa to a zamani zai zo fa za a samu wani canje-canjen to kuma sabai za su nemi fatawa akan wani lokacin ga sarki ne sallah azhar sai karfe 2 da rabi ko uku zai mana ko karfe 4 da karfe 4 kaga ya saba tamaman da yadda annabi azhar mana annabi wanda da an kira sallah kowa zai jefar da kayan aikin shi ita masallaci mai wa magita da annabi a masallacin ko kuma yana zuwa lokaci na yi su ga annabin ya fito haka suka saba abin ka sani kenan to za a wai gari kuma wasu shugabannin ma duk sai ku zo ku tar haku bacci a masallacin ma su ba su mawato suna can suna lissafin kuɗi suna signing file suna kaza suna kaza to wannan tabbas annabi ya san za a samu matsala sai ya ce to ku tankwantar da hankali in an tsinci ka irin wannan hali ga yadda za a yi matuƙar ba su zama kafarai ba matuƙar suna jan ku da littafin Allah maɗaukakin sarki kuma suna yin sallah suna to ku bi su haka ina fatan fanto na abin to kaga shi su madadin a ce to a ɗauki takobi su suna da sojoji kuma ku je ku zama sojojin kanku a zo a buga ina fatan fahimta sun karfi su kakkashe ku ko kuma ku kashe su su kashe ku a ta asara ya zama jihadi da ya kamata a je a yi ba za a yi ba musuntar da kafir zama ba za a yi ba gina addini karantawa zama ba za a yi ba sai annabi ce to ka ai wannan ai hakuri da waccan matsala saboda waɗannan masalih da suke da sun fi karfin waccan matsala din Allah ta kuna fahimta abu annabi ya kalli mafsada da maslaha ne a wajen in kun ce ku dau makami a zo aka bubuga shikenan me za a yi su ba su kwanta ba zauna lafiya ko ba ku zauna lafiya ba ku je ku ga abin da ya faru a Maiduguri ina tsanga mai dalibai dubu ina tsanga mai dalibai 500 mai dalibai 100 mai kaza ina suka tsanga yanzu duk sun tashi aiki in ka je sai dai ka kuka me yasa saboda wannan haine da aka dauko ina fatan fahimci wannan abu to sai annabi ga da ai wannan abun gara a tsaya tunda za su je jihadi za a je a ƙara ƙasa sannan suna kare baida islamiyya ta ƙasashen musulmi to saboda wannan maslahohi sai da sallah sai da haddoji su ba da aminci yan sanda a kula da tsaron ƙasa wannan zalincin sai annabi ce su kawar kai akan wannan abun Allah sa kun fahimta to kaga annabi ya shirye da sabonsa tun kafin zuwa Allah samu dace almuhimmu dai shine malami yana kiwo ringa kallon me zai faru in ya ga dacewa sa littafi sa littafi in dacewa alacca ne sai alacca da warwadin da bukata ta kama Allah samu dace wa min halakacin fa'idojin wannan hadisi annahu yanbaghi lil jahil an yaqluba min al alimi halal mas'ala ya kamata ga jahili ko ko kuma kace dalibi ya nemi ilimi wajen malami dan ya warware masa mas'alar da bai fahimta ba wa tawdihaha idza lam yatabayyan lahu wajha malami mai bayanin fuskar da kamata idan shi abun bai bayyana a gare shi ba fa inna abu dhann radiyallahu anhu qala domin abu dhar Allah kara masa da cewa fa mata amurni manzo Allah to me kake umarta ta a lokacin kaga ya tambayi bayani kenan fa qassa ala kayfa yakunu hallu hadhihi al-mushkila ya tambaya ya za a yi warware wannan matsala din fa bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yahruzu baina maslahataini cewa to sai annabi ya bayyana cewa ya ci ribar maslaha guda biyu maslahat maslahat as-salati fi waqtiha wa maslahat adami mukhalafati jamaa ya samu maslahar sallah a cikin lokacinta da kuma wato maslahar rashin saba wa jama'ar musulmi ومنها daga cikin fa'idojin da bayanu jawazin salati khalfa imatul jawab daga cikin fa'idojin shine nuna mana halastin yin sallah a bayan shugaban da suke azzalimai wasiati tahqiqul khilafi fihi qariban tantance matsalar sabani akan haka zai zo nan kusa wallahu ta'ala alam bis sawabi wa ila al marji' wal ma'ab Allah daidai a wajen sheke shine san daidai sannan mu koma gaba ɗaya ga Allah madaukakin take an bayyana isharar akan cewa kenan mas'alatu salati khalfa ra'imatu jur akwai sabani akan ta shine zai tashi akan ta inda yace al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu cikin mas'alolin da ke cikin wannan hadisi ikhtilaf ahli ilm fi salati khalfa ra'imatu jur game da sabanin malamai game da yin sallah bayan shugabannin suke azzalimai wa man la yurda haluhu da mutumin da halin shi ba abin ayaba bane min al khawarij wa ahli bid'a cikin khawarijawa da sauran yan bid'a mai hukuncin sallah a bayan azzaliman shugabanni wato kanmu zai ringa bugawa lokacin na muku bayan tun makon da ya gabata shine a wancan lokacin kamar za mu zo mu da shaukani in an ce gwamna ko an ce hakimi ko an ce imam a wancan lokacin wayannan mutane su ne mene kakka ɗauka wai irin yadda muke da shugabanni yanzu ne ka samu wani kofa ta habi'iya ba ba fa ka bane fa wannan imaman da kake ji ana cewa abu jafar mansur wane ne abdulmalik abdulaziz suleiman a zo kan su wane ne almu'ayyidu lakaban da ake bara kowane za ka samu wannan mahaddacin ƙura'ai ne gangara masanin lugal arabiya masanin kaza ba wai jahili bane kake tsammani haka ba sun yi tafsiri sun yi kaza duk wanda ya tashi za a je a kai shi wajen wani gogaggen malami zama shine mu'addibu ina fatan fahimta da haka suke sallar juma'a suke sallar kamsu salawat suke sallolin idi sannan kuma suke yanke farin sun san kucin kucin akwai alƙali da suke sawa na musamman sannan kuma su ma mujtahidi ne galibal ahwal suna ijtihadi shi sa in kafin in kana jin wani abin kana kwatanta da naku shugabannin ba za ka gane a matsalar ba saboda yanzu irin wani shugabannin bamu da su kawai babu shi a Najeriya irin wani shugabannin ba mu da kodai irin wannan da shugabannin a cikin Najeriya jama'a na fata kun fahimci wannan abu so kaga sai kanka yi buga to abin da ba to a wancan lokacin duk sanda kaga wani an ce wani gwamna to shike ba da salloli to shine sai aka ce yanzu sai aka rashin sa'a wannan gwamna naku ko wannan hakimi da aka naɗa muku shine kansila kamar misali kansila a wancan lokacin kenan sai zama yana zalunci in aka zo rabon ganiman an samu zai fife ta kanshi idan kwangila ce zai ba 'ya'yan shi misali al'asara kenan da annabi ke faɗa akai to za a yi da wannan mutumi din za bi sallah kuma za bi sallah ba saboda wasu zalunce zalunce da yake yi kun fahimta kuma aka samu gashi rashin sallah to za a bi sallah kuma za ba shine malake cewa shine za ta tuna malamai wasu suka ce za a bi wayannan shugabanni sallah wasu suka ce ba za a ba za mu ji dalilan kowa kuma za mu yi hakuri mu karanta wasu asarai dan abin ya fito mana fili duk da ba shi a cikin littafin ko insha Allah ta'ala jama'a kun fahimci wani abin ko Allah sa mu dace sai malam ke cewa zahaba qa'ifatun ila jawazi salati khalfahu wasu bangaren malamai sun tafi ga halaccin sallah ga irin wayannan shugabannin ina fatan fahimta qala al-imam al-hafiz abubakar ibn abi shayba babban malamin musulunci abubakar ibn abi shayba yake cewa fi musannafihi a cikin littafin sa mai suna al-musannaf gashi nan asan muna da shi tun daga nan har zuwa can dishi ne littafin al-musannaf na ibn abi shayba kenan kun gani a cikin mujalladi na biyu shi ke cewa haddasana isa bin yunusa an al-auza'i an umair bin hani qala shahid bin umara wal hajjaj muhasir bin zubair fakana manzila fakana manzil bin zubair bainahuma ibn umar bainahuma fakana rubama hadara salata ma haula wa rubama hadara salata ma haula abubakar bin abi shiba ke cewa حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن حديثي عن الأوزاعي الإمام الأوزاعي an umair bin hani daga umair dan hani kale ce shahidtu bin umar na halici abla dan umar wal hajjaj muhasir bin zubair a lokacin hajjaj bin yusuf as-saqafi wato yayi muhasara zai za ce kenan irin gari kamar mai eh ya tsare kenan ko irin ba shiga ba fita din nan haka kun gane ibnu zubair abin da ya faru shine daula ce aka an samu sabani a daular musulunci ne lokacin da ibn zubair a lokacin da wannan abin nan mu'awiyah dan abi sufyan yake khalifa kowa ya sallama a matsayin shine khalifa kowa na biyayya da an ji amai mubaya har waɗanda suke nisanci yaƙe-yaƙen da ake tsakanin aliyu da mu'awiya da su aisha akwai wanda sabai mafi ba su ga wanda rikicin ba sun koma sun cire hannunsa ne sun rike hannunsa haka amma da aka haɗu a kan kalifa guda ɗaya shine mu'awiya duka sabai kowa sai je mashi mu baya gaba ɗaya yanzu shine khalifa musulmi guda ɗaya haka aka je tafiya ana ƙara ƙasashen musulunci ana zuwa jihadi ana kaza gari ya zauna lafiya ana cin nasara to ƙarshe ƙarshen rayuwar mu'awiya sai ya ɗauko ɗan shezidu sai matsala shi a matsayin waliyul ahad irin cewa ko ba shi ko ya rasu yau ko gobe to yazidi shine zama khalifa ina fata an fahimci wannan abun to wannan mas'ala ta kawo matsala kwarai da gaske dalili kuwa na farko a ta bangaren shi muawiya din malamai sukan ce yayi ne based on ijtihadi wato yana ganin in ya sa wannan dan nashi a wannan lokaci din zai katse fitinan waiwa waɗansu suna kwaɗayin shugabanci ɗin yana ganin kuma yaran duk da ya samu matsala a matakin farko na tarbiyyarsa amma ƙarshe ya samu gyara da wa'azoyi da shirya a kan abin da ya ji ishtihari a wajen naɗa wannan ɗana shezibu to su kuma sauran musulmi suna kallon wannan yaran da matsala tun asali sannan ko da ba shi da matsalan ma gaba ɗaya ai akwai lokacin akwai suka fi shi daraja a lokacin tunda abla dan na da rai a lokacin akwai sauran sahabbai na daga abla dan zubairu ina fatan ba abla dan na da rai abla dan zubairu na da rai al-husaini ibn ali shi ma yana da rai a wannan lokaci din akwai sauran sahabbai jigai wannan koda kwara kunnan ka tsaka dai ai sun fi yazidu cancanta ya zama khalifa fi da shi kun ga wani abu ɗaya kenan don haka sai wannan ya fusata sauran musulmi yaya ga malamanmu wanda su ne makoma a cikin addini kuma sahabban manzan Allah ka ɗauko ɗanka da ba sahabi ba ka sashi a cikin wannan lamari ɗin ina fatan fahimci wannan abin sai zama rai ya ɓaci gaskiya da wannan abin da ya faru yau na fata ana fahimta wani lamari ɗin to haka aka zo dai yazidu bayan ma'awiyar sai zama shi ya wagar shi ne khalifa cikin al'umma musulmi an fanci wani abin ko to daga ciki sai su abdullahi dan zubair shi kuma sai ja daga a garin maka bai je mu baya ga yazidu ba wasu ma da yawa ba je su mu baya ga yazidu din ba ina fatan fahimta kamar sayyidina hussein ibn ali bai je mu baya ga yazidu ba shi ma suka zauna a nan wajen ana tija-tija har mutanen makka mutanen madina suka je suka je sham suka gai suka wasu abuwa da bai masu daɗi ba suka dawo ina fatan fahimta suka dawo madina suka ce su ma sun warware wa'ar da suka yi wanda shi lidin zuwa ga mene waqiatul harra wani yaƙi na ga muku shi a cikin bukhari sannan muna karatu ina fatan fahimta wannan abu to haka sai zama gwamnati ta fara tangal tangal da haka shi kuma sai ɗauki aramar da ƙarfi sai ya dawo da duk waɗanda ba su tare da shi ina fatan fahimta ƙarshe dai shi ne har ya kai ga shi yazidin bayan ya rasu wanda zai zama madadin yazidu sai zama cewa to sai da aka ɗauki lokaci ma ba wani khalifa sai wane abla ɗan zubair to abla ɗan zubair a wani lokacin sai zama ya kama ƙasar hijaz gaba ɗaya da wasu manyan ɓangancin iraki da bangaren sham da wasu abubuwa har shi wanda ake cewa zai zama khalifa din madadin yazidu shi ma ya dauki kayan shi zai je yin bai'a ga wane ga abdullahi dan zubair ko kenan an wayi gari a wani lokaci mai tsawo abdullahi dan zubair shine khalifa musulmi saboda shi wancan ba shi da wani damfi ba kaza da kaza wasu ne suka ce sam masu son su ma kuma tattaba da suka ce ba sai da ba dole ya ware a sanya za a sa kuɗi ai kaza ai kaza wannan abubuwa din shine a ƙarshe aka aiko Hajjaji bin Yusuf bayan sun je sun wasu bar wani dogon tarihi ne gaskiya fa ina fatan fahimta shine aka aiko Hajjaji bin Yusuf ya zo yaƙi wa ne ya yaƙi Abdullahi dan Zubair shi gwamnatin shi tana garin Makka ne to sai je killace yasa sojoji suke kiya suka rutsa garin Makka har aka sa majanik shine mizat na wannan lokaci din wanda da rufe wurin ga jefawa garin Makka tunda bai shi an shiga garin ba yan gajefa a garin maka ina fatan fahimta wannan wata fitina ce da Allah shi kiyaye kamar da muke faɗa ba so ɗaya ba zai wa kafa amma shajar bai lahu kai dan waja baki kai shiru abin ya fi ƙarfinka ina fatan fahimta kaga in kai baka nuna ba sai ka ce ya aka yi mu'awiya ka babu shakka yana ga cin kurakuran da ake ƙididdigewa na mene na mu'awiya dan abi sufyan cewa bai kamata ya naɗa yazidi ba kun fahimta bai kamata da zidu ba ya yi kuskure a wani abu amma wannan kuskure ya sai mai da shi ba sahabi ba wannan bai sai mai da shi ba sahabi ba wannan kuskure ya sai kafarta shi ya yi sai sha tsitsi ne mashi ina fatan kwanci wani abu to ma ya aka yi wannan position malaman musulunci suka ɗauka akan wannan episode wannan abin da ya faru to sai ka zo lafiya ka je kanta ibn taymiya ina fatan kwanta bayan da ya kan mulkin mu'awiya da sarautar yazidi da sauransu ina fatan kwanci wannan abu anan suka ce babu shakka kuskure ne kuma akwai suka fi yazidi kuma ita ce magana gaskiya ba wata kwana amma wallahi wannan abu bai kai ga a kafa tsinuwa da zagi kaza da kaza ba shi yasa malamai suka ce duk wanda ka ga da ya ji wannan tarihin bai nuna ba sai ya ce to ka ga mu'awiyar nan ma kaza da kaza a ɗebo dama an haɗa wasu ƙaryoyi a cikin wannan tarihin sai aka haɗa da ƙarerai da yawa aka gwama kai in baka iya tantancewa sai ka ɗauka sai a ce ka gani ma'auyar nan kaza wannan kaza sai ka ga mutum ya fara maganu to malamai suka ce da ka ji mutum ya fara taɓa sahabi mu'awiya to ya buɗe labule ne na mene na cin mutuncin dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka kawkawa mutum ɗaya fara buɗe wannan labulan ina fatan fahimta idan kuna so jama'a ga altafai nan mun rubutu ga sanan mun zo da su akwai tarihin daula umawiya ga sunan malam muhammad ali sallabi jama'a na fata an fahimta wannan gashi littafi ne malam aliyu sallabi ya rubuta shi mu'awiyatu ibn abi sufyan shaksiyatuhu wa asru ad-dawla as-sufyaniyya aganta gashi nan littafi ne mujallidi guda ɗaya gashi katoto duka wannan tattauna maka ne ka san waye muawiya ibn abi sufyan me daularsa wani ci gaba ta kawo musulunci me akai me akai ta kuna kafin kai ka bude baki ka fara magana kan muawiya kaga ji ka dauki jarida ɗan iska ɗan shi'a magana suka dauka suka yada abun ka je ka fara zagin sabi mai auya dan uwa za ka yi danasi na alkiyama ina fatan fahimta sannan ga littafin siyar alami nubala nan ka je ka ɗauka kanta tarihin ma'auya a cikin wannan abin kun fahimci wani abin ko hatta shi yazid akwai tafi da malus ka rubuta a kai yazidi cewa an jingina mai wasu abuwa da ba shi yi wannan abubuwan ba amma kuma kamar da imamu zahabi yake faɗa a ƙarshe ne shi yazid ɗin ba mu'awiya ba ya ce ba za mu zage shi ba sanin kuma ba ma san shi ina fatan fata kenan wa amru ila Allah al'amur suna wajen Allah madaukakin sarki wallahu musta'an yana fata kun fahimta to shine sai yake cewa shahidu hajjaj bin umar sayyid ibn umara wal hajjaj muhasir ibn zubair ina nan na halarci lokacin da abdullah umar ke da rai a lokacin da wannan hajjaj ibn yusuf as-saqafi shi wani shedani ne daga cikin shedanu da Allah ya yi su ina fatan fahimta don kamar da ce muku shi hajjaji bi irin su na alfakafi dinnan shi ba ya daga cikin waɗanda suke duk duna ta shaida akan zalincin azzalimi ne na ƙarshe wanda baya da tausayi ko kaɗan hajjaji bin yusuf har ma yana ƙudurci to duk wanda ya saba wani khalifa ya zama kafiri kawai da aka yi ringa kashe mutane da tawilin wai sun saba wa khalifa sun saba waliyul amr ina fatan fahimta sai a kashe mutane shi sa wallahi akwai wasu mutane mana faɗa ba da san ga kawo maganinsu yanayi yake kawo maganan nan yan madakila da ake faɗa ba sa san ana ce da su yan madakila ko yan jami'a amma na ya zama lakabi ne amma su ma suna aice mutane kuma ƙudubiya ko ikhwani ko wane ne ban san me yasa ku ya halatta ku ce mutane ƙudubiya ko ikhwani ko sururi ba ko kuma za a ce muku masu madakila ba ina fata an fahimci wannan abin wani lokacin irin wannan abin da kuke gani shine ake sakaci da shi suna zuwa suna aibata malaman musulunci malaman da suka zama su ne a immatul musulmi na a najeriya misali da kuma duk kasashen da suke wani abuwa ɗin wanda wani abin ke resultin watara sai ya zama an halastar da cin mutunci da jinin wasu malamai misali akwai wani malami daga cikin malamansu da yake bayani ke bada fatawa akan shine malam shek malam sa'idi mai kwano cewa a sami malam bello ya ba a mai dukan tsaya gwamnati rushe ta rufe masallacin shi a kulle shi ai mai kaza ai mai kaza ya kwato yi maganganu akan wasu kusun ji wannan matsala din cewa a bello ya ba wannan hukuncin saboda mene saboda bello ya bo ya fito yi maganganu akan gwamna nasu yar fayi duk da ba na goyon bayan usulubin bello ya bo wajen in hazirar da sai kuma ya ci mutunci kuma a halin da yake raddoji ga mutane ka jau mutum da luwaɗi wanda kai kasan bari minhu da wasu maganu wanda ba daidai ba ne su ma a wajen raddi muna da uslubi ƙur'ani wajen raddi raddul baɗin wannan gaskiya ne amma in abin da malam mai kwalo faɗa wannan akwai mu jasafa ƙwarai da gaske yanzu irin wannan ne shine halastarwa shugabanni mene alfarma da mutuncin waɗansu mutane da tawili na fata an fahimci wannan abin da tawili cewa a kama bin labu a mai duka a mai kaza aka kawo wasu dalilan da kaba ɗaya dalilan ba sa ɗabbaƙo a kan irin wannan zamar yanayin da ake ciki a wannan abu to in wannan somu-somun abu idan ba an malamai sun tayi sun takulin ɗin wannan matsalar ba shi ne ke bayuwa sai ka ga an koma ana ba ta fita kashe malamai da karos kamar yadda hajjaj ya kai shi wannan fatawa ya ba da dama ga cin mutuncin mutane musulmi da malamai akan irin wannan abu haka zai ci gaba da faruwa ina fatan fahimta da haka shi hajjaj ibn yusuf ya halatta kai shi bane zinan mutane sakamakon haka saboda ya dada dawa ne ya dada daula umayya ya dada daula banu umayya da haka ya ci mutunci ya kashe yayi zalunci to amma fa shi wannan hajjaji bin yusuf din ƙwararren malami ne malamin islamiyya ne farko a garinsu malami ne wanda ke malami mai fikihu mai kaza amma kuma yana da ra'ayi na haruriyawa a zarika wanda za mu zo mu ji wannan bayanin akan haka na fata kun fahimta kuma ya riga kashe mutane mutum na ƙarshe da aka ce ya kashe shine sa'id bin jubair wanda malamai suka ce Allah ya kashe sa'id bin jubair a duniya kaf tana buƙatar wannan malama me yasa saboda sa'id bin jubair ya mai tawaye wanda sa'id bin jubair ya salla ya mai addu'a kuma shikenan kashe rayuwar shi shi ma saboda renin wayewa in ya babar ya kwanta sai ga sa'id ya zo da makami zai kai sai sai ta wai mene maka ya sa'id ya manta fa shi ya yanka shi fasahar kanshi saboda abin nan wallahi dole mutane zan samu itidali a wajen bangaren karatu da kuma aje karatu inda yake in ba haka ba shikenan fauda ta fada cikin mutane mutane salatau kansa wasu abubuwa da bai halarsa ba Allah shi yi shi wannan hajjaj din kun ga cin ta'addancin shi shine wannan abin da kuma daukan wasu fatoyi marasa kyau ma wanda sun saba wa ahlus sunna wal jamaa yana da wayannan abubuwa din sannan shi je maka ya ringa jefan garin maka hakka aba da wannan majalikin da ya kafa a wannan gari din to shine sai ya ce to a wannan ku duba irin wannan ta'ada ta aiki wannan mummuna aiki din fa kana manzil bin umar bainahuma gidan abla umar sai zama yana tsakanin sansani na abla dan zubair da sansani nawa na hajjaj bin yusuf sai ce fa kana rubama hadara salata wa haula wa lokacin sai yi sallah tare da wayannan suwa kenan bangaren hajjaju wa rubama hadara salata ma haula wa lokacin yaje sallah tare da bangaren abla dan zubair ina fatan fahimta wannan yana cewa kenan babu shakka sahabbai suna sallah ne bayan a immatul jawr wannan kusan muttafaqun alai cewa hajjaju imamu jawrin ne jama'a fanci abun kenan wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin dalilin da'ifatin da suka ce ya halasta a sallah kafal kalfa immatul jawr kenan ko sai malam ce dalili na biyu haddathana hatim ibn isma'ila an ja'farin an abi qala كان الحسن ابن علي والحسين يصليان خلف خلف مروان مالك حدثنا اسماعيل حاتم ابن اسماعيل يتي عن جعفر daga جعفر عن ابي ظاهري wannan جعفر ابن محمد ابن علي بن ابي طالب kenan kun fahimta an abi daga babansa Muhammad dan Ali dan Abi Talib kenan kale ce kana al-Hasan wa ibn Ali wal Husayn yusalliyan khalfa Marwan da sayyidina Hassan dan Ali ibn Abi Talib da sayyidina Hussein dan Ali ibn Abi Talib yusalliyani khalfa Marwan sun kasance suna salla bayan Marwan ibn Hakam Marwan ibn Hakam wani gwamna ne a garin Madina daga cikin bangaren Muawiya Muawiya da Aisha matsayin mene gwamnan shi a garin Madina to sai zama suna shi mana jinkirtar da sallah a wani lokaci din da sauran wasu abubuwan da ba a yarba ba su da dadi kun fahimta ko shikenan faqila law sai aka ce da shi amma ama kana abuka yusalli idza raja ila albayti shin babanka kun fahimta al-husaini ko al-husaini ko kuma da hasan din in sun koma gida shin ba sa canza wata sallah a zahiri dai mun ga sun yi sallah a bayan wani marwan ibn hakam to sun koma gida ba sa canza wata sallah din qala sai yaqulu sai ce la wallah na rantsa da Allah ma kanu yaziduna ala salatul a'imma ba sa karata sallah baicin wanda suke tare da shugabannin nan ina fatan fahimta kun gane kenan hatta ahlul baiti tare da munawa da ake tsakanin su da wayannan gwamnatoci din su ma suna bi wannan a'immatu jor din mene sallah si sallah a bayan su kuma sun yi sallah mene ba sa canza wata sai malam wace haddasana Hafs bin Giyathin an al-Amash an Ibrahim qala kanu yusalluna khalfal umara ma kanu malam ce haddasana Hafs bin Giyathin Hafs dan Giyath ya ba mu hadisi an Amash ga Amash an Ibrahim daga Ibrahim qala yake cewa kanu yusalluna khalfal umara sun kasance magabata salaf sabai kenan suna sallah bayan shugabanni ma kanu diyaz kasance adalai ne ko azalimai ne suna sallah a bayan su قال حدثنا هشيم هشيم عن هشيم عن ابي حره عن الحسن قال لا يضر المؤمن صلاته صلاة لا يضر المؤمن صلاته خلف المنافق ولا ينفع المنافق صلاة المؤمن خلفه wannan shi ma ke cewa mumini sallar da a bayan munafiki amma wannan munafiki munafunci amali ba munafunci itikadi ba sallar shi ba bayan wannan munafikin ba zai cutar da shi ba haka kuma sallan muminai a bayan wani munafiki na ga muku abin bacin munafiki munafinci kalabi ne ko akwai nifaqu maza amali na ayyuka na zinubai da sauransu ƙarya da sauransu wani abuwa akwai munafinci itikadi wanda shi wani yana fidda mutum daga addini ne to dole a awwala wani zuwa ga cewa munafinci ne kenan amali ake nufi yace to koda mu'mini duk za su tashi sallah a bayan munafiki irin wannan azalimai ba zai tsina mai wani abu ba kai kuma kai sallah a bayan shi ba zai cutar da kai dan kai sallah a bayan shi ba sallah ka za ta shiga مالك قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن جزري قال سألت أبا جعفر عن صلاة خلف الأمراء wani ce na tambayi Abu Ja'far game da sallah bayan shugabanni qala sallimu am yace kaje kai sallah tare da su قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقانة قال سألت ميمونة عن صلاة خلف الأمراء قال صلي معهم shi ma nan maimun ibn mihran aka tambaye game da sallah bayan irin wannan shugabanni ce ke sallah a bayan su قال حدثنا قسم بن هشام عن جعفر بن برقان قال سألت ميمونة عن رجل yace na tambayi maimun dan mihran game da mutumin da wani mutum fa zakara annahu min al-khawarij sai ce mun ai wannan mutumin daga cikin khawarijawa ina fatan fahimta khawarijawa sun wata al'umma ce Allah ya kiyaye fitinannu da Allah ya fitar a wancan zamani din kuma har yanzu a duniya ba a bushe ba ana samun burbushin su ina fatan fahimta sun fito sun kafarta sahabban manzan Allah salama musamman Aliyu da Muawiya dan Abi Sufyan sun kafarta su sun kafarta mutane da al'umma musulmi gaba daya sun dauki makami kuma sun ga yakan musulmi a wannan lokaci din ina fatan fahimci wannan abu suna da aqidojin su game da Qur'ani suna da aqidoji game da sunnan manzan Allah suna da wasu aqidoji daban-daban kuma sayyidina Ali dan Abi Talib ya gwabza yaƙi da su Allah ya ba shi nasara a ƙarshe a yaƙin da aka ce na harawan wanda wani shi mashahurin yaƙi ne wanda da wani ne tattaununa matsala ɗin ba to wannan khawarijawa malamai suna ɗaukan firka khawarija khawarijiya na ga cin firqul dalla wato jama'a ce a cin addinin musulunci suna ga cin batattu babban misalin sa a Najeriya da duniya shine kamar wayannan yan boko haram ina fatan fahimta yan boko haram sun kafata duk wanda bai muwafuka da su akan ra'ayinsa ba don haka ma suke zuwa masallaci su tadda mutane na sallah su harbi saura wajen su sallah ba ta da amfani kafarai da wayannan mutanen wannan suna ga cin ra'ayi ne khawarijawa ko da sun sha bamban da su a waje yi mana fatan fanci wani abu to wannan khawarij din sai mutum ya ce mishi ai maimun dan maran sai ce wannan mutum da ka tambaya ba khawarije ne fa qala anta la tusalli lahu innama tusalli lillahi ko anta la tusalli lahu innama tusalli lillah ai kai ba shi kake wa sallah ba kana wa Allah madaukakin sarki sallah ne da haka ka bi sallah kenan yace qad kunna nusalli khalfal hajjaj mun kasance mu dinnan da kaga mu muna sallah a bayan hajjaj wa kana haruriyan azraqiyan ya kasance ba haruriye ne sannan ba azraqe ne a fatoyin shi ba haruriye ne ba azraqe haka yake azraqiya su ma wasu aqida ne haruriya su ma wasu aqidu ne daga cin mu'tazilawa wannan kuma daga cikin khawarijawa to duk ya hada wayannan fitan shi Hajjaj bin Yusuf haruriya su ne masu cewa ne mace ko tana al'ada za ta yi sallah su ne muka fi sani suna anan yan qur'ani yan yan mene yan qalaqatu kun gani su muka fi sani suna mene yan qalaqatu cewa mace ko tana sallah za ta yi mene ko tana al'ada za ta yi mene za ta yi sallah kun fahimta kuma za ta yi mene za ta yi azumi da dai wasu ra'ayi nasu wajen shika da sauransu suna da ra'ayinsu haka a zarika su kuma nau'i ne gida ne cikin gidan kawarijawa wanda suna ga cin masu tsanani ga ciki daga shugabansu mai suna nafe ibn azrak shi sa ake shi da su a zarika su ma kun fahimta suna da bambanci da abin nan sauran yan abin nan to shi dai din azarika su kuma daga cin aqida su shine kafirta don da ya saba masu hatta masu ra'ayinsu na khawarijawa din wanda ake cewa qa'adiyya khawarija al-qa'adiyya su ma suna halatta da jinin su su ai khawarija qa'adiyya wasu nau'i ne na khawarijawa su ba su a nasu ra'ayin shine sun yadda da abin da khawarijawa suke na kafirta musulmai da shugabannin musulmi da kuma ɗaukan makami akan musulmi da shugabannin musulmi da fito na fito sun yi da wannan hasali hawaƙe-waƙe suke yi suna yaba waɗannan shugabannin hawarijawa suna cewa a je a taimaki wannan hawarijawa a fita a yaƙi to amma su matsorata ne suna cewa wai suna taqiya ko kuma ne sun zauna a cikin gida ba za su je su ba su fita su yaki ba amma suna goyon yaki suna goyon bayan yakin suna kuma kambabawa da iza mutane zai su yi wannan aiki din su ne suke cewa ka'adiyya kuma ana cewa su ka'adiyya ne saboda sun zauna a gida sun ki fita shi wannan azari nafi ibn azraq din yana aibata su da cewa dan me ba za su fito daga cikin gari ba su je su hada abu da su a matsayin sojoji su su yaki gwamnatocin zalunci su kuma suna gan akwai matsala su zauna sai dai su wannan abin sunan qa'adiyya ina fatan fahimta dan haka debate yake tsakanin da najidat su ma nau'i ne na kirak ina fatan fahimta gashi ba shari'a ake ba kuma ana ta kawo wannan abu su kuma najidat su ma nau'i ne suka ce to su ba su yadda da azarika ba da suka kafurta wancan qa'adiyya din haka ya zama rikici tsakaninsu ina fatan fahimta sai zama akwai najidat su kuma suna ganin a wayannan suna da uzuri za su iya zama gida ba sai sun fata cikin wancan ba ina fata an fahimci wani abun Allah samu dace kaga wannan ma daga cikin nan zamu iya tambihi akwai masu jifan malamai da suke wasu maganu akan wasu irin gwamnatocin da ake ci da gwamnatocin da ake ciki da wa'azi akan abun da aka suka bai dace ba suna ce da su ka'ida ne khawarja ne qa'adiyya ya nuna cewa ba su banci suwa ya khawarja qa'adiyya ba wani tarihi kwara ɗaya suka ɗauka amma ba su zurfin ilimi akan matsalar suwa ya qa'adiyya ba me features din su ma ba tukuna me sifofin su ina fata mun fanci wannan abin su wancan khawarja qa'adiyya ra'ayin su 100 bisa 100 ɗaya da wancan fa kawai dama ce ba su samu ba na su ɗauki makami din da ina fata mun fanci wannan abin amma malam Jafar da malam Albani ba haka suke ba su hasali su ne suke danna musulmi suke danna waɗannan fitattunan har rayuwar su ta kare akan wannan abu kaga yana ga cin zalunci ka dube su ka danganta su da wannan lamari din da kuma jahilcin hada kwama ce la maganu wuri daya wanda suke da bambanci Allah shi kyauta to hajjaj bin su yana jikin wani ra'ayi na khawarija azarika shine mene kafirta waɗanda suka saba mashi kuma daukan matakin hukunci na kisa akai shi sa yana da hadari irin wannan abin da matasa ɗan madakila ke cewa wani ba khawariji ne in fa kace mutum ba khawariji kana halatar da jinin shi ne fa kana halatar jinin shi indirect kenan tunda annabi ya ce fa man jahada fa huwa mu'min wanda ya yaƙe su yana da imani ni ma dan zan yaƙe su ali ya yaƙe sabai sun yaƙe su kana cewa zai halasa a yaƙe su kenan a tabar da jinin su fa Allah da shi kyauta to wannan da yana cewa duk da waɗannan sahabbai wannan malamai namu sun sami sun san da irin da aƙida da manufa na hajjaj amma suna sallah a bayan shi da haka da zamu samu shugaba da irin wannan hali wannan ba za mu kinfin shi sallah ba ina fatan fahimta za a bi shi sallah sai da in ya jinkirta sai mai amfani da hadisi na makaranta cewa mi sallah a lokacinta in ta kama muna masallaci sai sallah mu ƙara bin shi sallah Allah sa mu dace مالك حدثنا جرير عن منصور عن ابي ابراهيم قال كان عبد الله يصلي معهم اذا اخروا عن وقت قليلا ويرى ان ما اثم ذلك عليه wannan ma yace Abdullah ibn kasance yana sallah da wayannan zaliman shugabanni amma idan zama jinkirta sallah suke dan kadan ne ba mai yawa ba sai ce wannan jinkirin zunubin yana kansu amma in te tsauka muka ji kawai zai sallah shi ne wannan yake to haddathana wakiyu an sufyana an ala bin musayyib an rajulin an sa'id bin jubairin annahu kana yusalli ma al hajjaj inda abwab kidda kinda wa kharaja alayhi yake cewa wannan kuma daga sa'idu ibn jubair annahu kana yusalli ma al hajjaj shi wannan sai dan jubair din fa tare da yana ga cin wanda suka halatta ai khuruji akan hajjaj amma duk da haka yana sallah ga mene shi ma ya ma fita din shi ma amma yana sallah a bayan hajjaj an fanci abin ko wanda yake cewa shi ma wadda sarawa kiyu kala zama samun kala sa'altu aba ja'far ni Allah sanati ma umara na tambayi Abu Ja'far game da yin sallah tare da shugabanni fa kala sai ce salli mu am kai sallah tare da su fa inna nusalli mu amu mun kasance muna sallah tare da su arkanan Hassan wal Husain yabtajirani salata khalfal Marwan da Hassan da Husain sun kasance suna gaggawin sallah a bayan gwamna Marwana kala sai ce fa qultu ce annasu yaz'umuna anna zalika taqiyatan mutane sukan ce wannan ai sun yi taqiya ne ma'ana ba sai da abun ba amma suke yin shi kada sai ce wa kaifa taya kuwa innal hasan bin ali ga hasan dan aliyu yasubbu marwan fi waje yana zagin marwan a gaban shi wa huwa ala minbari yana ma kan minbari hatta walla hatta tawalla har ya rasu yana mai haka din to me zai sa ji tsoro ya salla a bayan shi kuma zai canza abin nan ina fata kun fahimci wannan abin ala samu dace ce haddasana wakil qala ibrahim amsa qala qultu la ali bin husayn inna aba hamza thumali wa kana fi gulu yaqulu la nusalli khalfa imma wa la nakihu illa man yara mithla ma ra'ayna wani ce nace wa ali dan husaini akwai wani mutum suna aba hamza as-thumali wa kana fi gulu ya kasance yana da guluwi ya kuli yana cewa la nusalli khalfal a'imma ba za mu sallah bayan shugabanni azzalimai ba wala nunakihu ba za mu aura ba illa man yara misal ma ra'ayna sai abinda muke yake ra'ayi irin namu fa qala ali bin husayn ali bin husayn yake cewa bal nusalli khalfahum za mu salla a bayan su wa nunakihuhum bis sunna kuma za mu aure za mu aure su a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga da adalcin malaman salaf yake ko dukkan da ke tsakanin banu umayya da ahlul bait a wannan lokaci din na wannan saba da ake ciki amma bai sa su zalunci su kauce daga tsarin da annabi dora su akai ba sallah ita ce mafi girma lamari in suka shiga su sallah tunda ba kafare suka zama ba amma idan ta kama a faɗi gaskiya a ga masa za su tsage masa gaskiya kuma za su aure su su ma su aure nasu don na fata fahimci wannan abun Allah samu dace to malam ya ci gaba da kawo dai a tsari ga sanan fa da yawa cewa ira kawo dalilai da kina cewa magabata suna sallah bayan mene imamci jawr kuma suna bayan sallah ga bayan mene waɗanke mubtadi'a kamar hawar jawo da makanta a bayan cewa suna sallah a bayansu jama'a kun fanci abin ko to malam wannan shine abin da malam ya kawo ra'ayi na farko na wanda suke gani me kenan za halasta a yi sallah bayan mubtadi'a da kuma a immatul jawr an fahimci wani abun ko ba zan ci gaba da kanto a tsarin ba suna da yawa muna so mu samu matsaya ne sai cewa man at-ta'ifatun as-salata khalfa ahli bid'a wasu bangaren kuma sun ce sam ba za a yi sallah bayan yan bid'a ba wa amara wa wa amara ba'dhum man salla khalfahum bil i'ada wasu kin malama suka ce duk wanda ya salla bayan irin wayannan yan bid'a din to sai ya canza sallah kana sufyanu thawri yaqulu fi rajuli yukadhdhibu bil qadar sufyanu thauri ɗaya daga cikin aimatin salaf ya ce game da mutum da yake karyata kaddara cewa allah bai da iko akan ayyukan mutane shine wani matsala ta kaddara kenan kun fahimta abubuwan da kake yi allah yana gani ya kawai shi dai zai maka hukunci akan abin ne ko kuma allah bai ma san abin da kake ba sai in abin ya faru yake gani sai ce to irin wannan mutum la tuqaddimu kada ku sake zama shi limamin ku kar a gabatar da shi a sallah ijin sufyanu sauri kenan وقال احمد احمد في الجهمي يصلي خلفه يصلى خلفه amma yake cewa game da mutumin bajahami wanda yake kora sunayen Allah da siffofin Allah yusalla khalfahu wanda za a yi sallah a bayansa ko kuma yusalli khalfa wanda wani mutum ya yi sallah bayansa yace yu'idu wannan mutum zai canza sallarsa in ka san wani bajahami ne yace to ba za a yi sallah bayan shi ba in kuma ka sake kai zaka canza in ji Ahmad dan Hanbali wal qadari idza kana yurdul ahadith haka nan mutum da yake mai kaddara dan kadariya zai zama yana musun hadisan manzon Allah wa yukhasim kuma yana musu akan su falu'id wancan da ya salla bayan ba kadariye shi ma zai canza sallarsa war rafidi yusalli khalfahu mutum da yake ba rafidi dan shi'a wanda aka yi salla a bayan sa yu'idi shi ma wanda ya salla zai canza sallarsa wa qala ahmad ahmad hawa yake cewa la yusalla khalfu ahadin min ahli ahwa ba a salla bayan wanda aka san cewa dan san zuciya ne idza kana da'iyatan ila hawahu idan zama yana kadawa san zuciyar shi kararrawa yana kiran mutane zuwa kan shi ce ba za a yi salla gare shi ba yanzu ahmad bin hanbali ya ganin cewa irin wannan nau'i na yan bid'a ba za a yi salla a bayan su ba kenan jan kun fanci wani abun ko amma can bayan mun ji wasu kuma suna salla bayan mene waɗanda suke khawarijawa ne su ma kuma nau'i ne na yan bid'a za mu zo mu tantance bambanci waɗannan aƙidun akwai bambanci hukuncin da malamai suka akan jahamiyya da ƙadariya da bambanci da khawarijawa da mu'tazilawa da murji'awa da sauransu ko ko duka abu guda ɗaya ne kun gane bid'ar mataki mataki ce wani ta fi ta wani zafi ta fi tsanani ina fatan fahimta malik cewa qad hukiya an malik an yi kaito magana ga malik annahu qala ce la yusalla khalf ahli bid'a min qadariyya ba a salla bayan yan bid'a suke yan qadariyya ne wa ghairihim da wasun su wa yusalla khalf aimatul jur amma kuma za a salla bayan azzaliman shugabanni qala ibn munzir al-imam ibn mundir ya faɗa cikin littafin sa al-awsat ina fatan ban da shi ma za mu kawo kofi guda ɗaya mu aje anan saboda ɗalibai sun ga ɗauka suna ganin wannan keke da in an faɗa anan sai ka je ka ɗauka ga shi nan don ku aka kawo wannan littafin duk da kuke ji nan an kawo shi ne don kuma ku ɗauka ku fa'idance da shi ina fatan fahimci wannan abin Allah sa mu dace to wannan ga lokaci ana ga min yayi ga kuma magana bata kare ba kan su kansu wanda suke wani abu ballanta na a tarjihin matsalar tukuna an fahimta ko ina gan dole za mu ja burki a nan wajen sai in Allah kai mu mako na gaba sai mu tashi inda mana ke cewa qalan nawi za mu samu sai a photocopy din kafin makon ya zo kowa sai maliki wannan ba ti din inda yace qalan nawawi fil majmu' ma hasilu man kuffira bi bid'atihi la tusalla la tasihu sala la tasihu salatu wara'ahu yace wanda yake bid'a shi ta kafirta shi wannan ba za a sallah bayan sa ba wa man la yukaffaru to zuwa dogon zancen da sai mu kawo insha Allah ta'ala na'am ina ji kamala amma ka daga murya fa ban ji ba fa ban ji ba eh lokacin da aka haramta nafila eh a to ai yanzu muna kawo ba mu tarjihi ba tukuna mun ce imamu ahmad bin hanbal ne yake ganin cewa idan kai sallah bayan jibajahami ko bayan bakadari ko bayan rafidi cewa zaka canza wannan sallah din ba magana ko lokacin nafila ai ta sallar farilla ana magana sallar farilla ne ita sallar farilla ba ta lokacin da aka ce ba za a yi ta ba ko da rana na fitowa za ka yi sallar farilla ko da tana fara za ka yi sallar farilla ina fata an fanci wannan abu na amsa tambaye ka kuwa a'a ba wannan ake nufi ba shi abin da ake nufi yanzu waccan bangare na guda daya shine idan shugabannin suka jinkirta sallah bai su a lokacinta ba ka fahimta sai kai da lokacin da ka riga ka yi sallah a gida sai ka zo wani abu ya kawo ka masallacin sai ka za su yi sallah sai ka yi ta wannan sallah ta da su a matsayin mene a matsayin nafila yawwa amma wannan ana nufin ibtida ita sallar farillas mun ji dai kamar ittifaki cewa a immatu jor a zaliman shugaba za a bi sallah amma dan bid'a shin za a bi shi sallar ko ba za a bi ba karan farko tukuna kenan shine wasu kace san ma ba za a bi sallah ba dan bid'a amma anan a karatun da muka yi zamu cewa sun bambance mene sun kira sunan mutum biyu zuwa uku ko an kira sunan jahamiya an kira sunan wane qadariya an kira sunan wane rafida cewa wa'annan aka sallah bayan su bata yi ba kafin cewa abu amma ba mu kai ga warware matsalar da aka duwan da ji wani katin sai tar na gaba kenan dan nan ne za a warware matsala din insha Allah ta'ala Allah samu dace na'am wa alaikum salam munafunci na aqida na zuci malamai sun kasa munafunci gida biyu akwai munafunci amali kamar hadisin da annabi yake faɗa imamu sai fitar da shi cewa ayatul munafiki idza haddasa wa idza utmina idza haddasa kadhaba wa idza mini ahada gadara wa idza utmina khana cewa idan mutum yana ƙarya a zancen shi idan aka amince mai zai ci amana yana sabar kauri to wannan akwai alamar munafinci tare shi alamar munafiki ne shi ka fahimta a wata rama aka ƙara da musulmi to ce mene wa idza khasama fajara a rai ce to wannan ko da ya ce shi musulmi wani ƙarya ne akwai munafunci tare da shi in ka haɗa wannan guda hudu ga ƙarya ga saba alƙawari ga cin amana ga kai da an samu sabai da kai kaman kuturu masifa cin mutunci ka kira kakan wane kisa ina ina jin takeici da malamai suke junan su rage gaskiya wanda yake kai ga cin mutunci da fita tsarin na malinta sai abin koma tasha ma ka gani daga an koma tashanci ake a ciki wala wannan gaskiya biyar gaci ni ban san da suka gano wannan karatun ba to yi zai za ku yi faɗa da mutum ka kira kakan shi nauka ce ai kakan kaza ga asalinku ga wannan kai ta fujur to annabi ce wannan munafiki ne to wannan irin munafincin ana ce da shi munafinci na aiki bai fidda mutum daga musulunci saboda ayyuka ne suke bayyana abin nan akwai akwai munafunci na zuci wanda mutum zai koyi a zuciyarsa shine rashin yadda da addinin musulunci amma kuma kana bayyana da kaida da addinin musulunci din ya za a gano haka ɗaya daga ci shine in wani abu ya samu musulmai na jin daɗi ɗaukaka yana baka haushi idan kuma ka arna suka ci nasa kan wani abu kuma sai kana jin daɗi to wannan alama kai munafiki ne ita kaida na zuciya da dai sauransu suna da yawa ga sanashin sautu tauba da suru da annabi ya bayani Allah ya bayani irin wayannan munafikai din kafin ci wannan abun ko Allah shi kiyaye to na'am eh eh a ka ka bambance wugar an ce shugabanni ka kai kuma ka ce in shi ka su ba shugabanni bane eh yayi magana ne kan cewa waɗannan shugabannin ba za mu bi su sallah ba sai ce a ka fahimta sai ce a bal za mu yi sallah a bayan su kuma za mu aure ƴaƴansu za su aura za mu ba su namu yawwa to kaga yawa wayannan shugabanni ake magana shi za abun guda biyu ne ake magana bangaren shugabanni bangaren sauran yan bida wanda su ba shugabanni bane to yaya matsalar suke kun fahimta bangaren shugabanni zamu ji nasoshi na hadisi sun tabbatar da mu bi su sallah ina fatan fahimta kin sayar bukhari da muslim ga sanar da yawa annabi ya ce a bi su sallah din haka na tare zaluncin su matakar abin nan annabi ya ce in sun kyautata sallah ku yi da su in su muna ku nisanci muna na wata su fama waɗanda suke su kuma 'yan bida'a ne sun ɗauko wata bida'a ta faɗa da cewa Allah bai da suna Allah bai da wata sifa wannan bida'a ce ba a santa a musulunci ba ko kuma wannan sun ɗauko bida'a ɗaukan makamai su yaƙi musulmi su kakkashe ko su kafa taron musulmi su kafa shugabanni wannan wata magana ce daban ka fahimta ko wannan kuma ya ce shi a ilimin shi da ya sani Allah bai san komai game da ayyukan bayi ba sai sun faru yake gani shi ma kun fahimta su ma kadariya din mataki mataki ne wanda ba ta fagen da muke karanta wannan batsal bane inda za a yi wannan karatun filla filla shine a cikin karatun mu na ash-shari'a wanda ake rana rana asabar da asuba ake yin shi to anan ne in an zo wannan wajen wannan kuma to nan ba daga kafa komai za a yi bayani a yi ta photocopy a yi ta bayani dalla dalla sai kowa ya fahimta wannan anan ne ake da wannan amma kaga wannan kusan ba fagen wani matsala ba ne amma su kadariya ɗin kamar da kaji mataki-mataki ne su ma to amma annan mala ya dukure su sannan 'yan shi'a da kake ji muke cewa 'yan shi'a saboda mu ba mu da wani yare ne sai dai shi'a ɗin kawai amma su ma gida biyu ne akwai shi'a akwai rafida ina fatan fahimta to rafida su ne irin waɗannan su zazzaki da kake gani masu zagin sabon annabi su ake cewa rafidawa akwai 'yan shi'a a karatun bukhari muka makon da ya gabata mun karanta cewa an samu matsala kan wani shi aka ce Uthmanin abi Abdurrahman ko Abdurrahman yau ce shi Uthmani wannan kuma aka ce Alawi suna tattaunawa me ake nufi Uthmani da Alawi wancan Uthmani yana ganin fifikon darajar Uthman akan Ali wannan kuma aka ce Alawi yana ganin fifikon Ali akan Uthman amma kuma duk tare suke ba mai kafar juna wannan matsala ce muka ce da an yi ta a musulunci malamai kuma su dauki wannan matsala ma wata mai zafi ba kafin tona abu to amma su wannan insha su kuma suna tsini to su a ce waɗannan masu zagin sabai da matan annabi sai a ce da su rafidawa waɗannan kuma wanda su wancan bangaren suna ganin alu ya fafa lala yayi kaza kaza amma ba ta zagin kowanne sahabi su a ce da su mene su ake ce shi'a a wancan lokaci din ina fata kun fahimta to wannan duk fa a cikin kitabun shari'a ne za a warware wannan matsalar nan ba wajen tattake fili akan wannan bane insha Allah ta'ala so wannan nau'in yan bid'a ya za a bi sallah ko ba za a yi ba shine nau'i fara sabo magana yanzu kaje ya fara cewa cewa man kuffira bi bid'atihi duk wanda aka fata saboda bid'a shi to shi kuma kaza to sai kaga zai kai mu ga bayanin su waye wani irin nau'in yan bid'a ne aka kafarta su da bid'a su ina fata kun fahimci wannan abun Allah ya samu dace abin faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifuka mu da kurakuranmu kuma Allah ka fi mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل أثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله